watan mayu shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya za mu yi darasin mu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka na biyu rahma na babban malami da sauran muhammad sani umar libya mai nuna a cikin allah ta'ala idan ba manta ba a karatunmu na baya mun biya wato ibadatul asnam fi jaziratul arab bayan muqaddima ta farko da ta biyu sannan kuma mun zo mun biya na sabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa qissatu zawaji abdullahi bi amina da kuma qissar auren wato sayyidina abdullahi da kuma na amina to iya nan mun tsaya daidai gurin da yake cewa wa min hikmati hadha al-istifa nan za mu tashi sai dai kafin mu dora a karatunmu akwai abubuwa da malam ya bujiro da shi misali da yake kawowa malam ya sa kanka zan fara tambayarsa ta farko man awwali man adkhala ibadatul asnaf fi jaziratil arab wa ya fara kai wannan bautar akwai sunansa da aka fara amru bin luhayy ko sannan aka ce wa min ayi qabilatin huwa dan wata kabila ne da mala izak nake ai dan kabilar khuza'a sun ba ka amsa ba dan kabilar khuza'a sannan kuma to gaba ɗaya yanzu amma za a akbar anhu rasul sallallahu alaihi wa sallam an maza eh na eh أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم yawa ya jiro kasabahu barakallahu fi an gane ko me annabi ya ba da labari a kansa shi wannan mutumin ko annabi yace ya ganki a cikin wuta ya jiro kasabahu yana jujjuya hanjinsa aka faɗi dalili sannan uzkur halatal arabi ma asnanihim yaya halayen larabawa yake tare da gumakansu wannan bayanai ne ku za a yi dai amma misali kamar ne good idan za su yi tafiya sai an ji an nemi tabarruki in an dawo ma sai an nemi tabarruki sannan uzkur shay'an min durusi hadha al-masla ka faɗi wani darasi yanzu a fahimtar ka ake zuwa ji wani darasi ka koya daga cikin wannan abubuwan da aka biya ma na yadda da wannan sai kuma me na darasi ne mun gane cewa ga wanda ba ya fara kawo bautar gumaka sai kuma me na fi so a zaro mun abin da kawai daga ji an san lallai kwakwalwa ka ce sai hasashe yana nuna tauhidul uluhiyya ko akwai tauhidul uluhiyya very good wannan shine tauhidi ya shiga kaga amfanin malama akida kenan sai kuma me shikenan akwai girman zunubi dangane da shi wanda ya fara wato man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasana ko man sanna sunnatan sayyi'a misali wanda ya yi sunnanta sunna mara kyau wala wuzuru wa wuzuru man amila biha to a wannan da ya kadan kenan daga cikin wato abubuwan da malam ya faɗa za mu tashi darasi na biyu a wannan rana mai albarka yace min hikmati hadha al-istifa' yana daga hikimar wannan zaben da annabi alaihi salatu wassalam ya yi sai idadatil arabu larabawa sun saba Allah ta sama'a illa min zawil ansabil aliya ba ta sauraron kowa sai wanda yake da nasaba madaukakiya in ka ga balarabe ya saurare ka to kana da babban nasaba babba katuwa amma ba haka ba kai ka ba isa kai magana a saurare ka ba za su saurare ka ba al'aliya madaukakiya kenan wato fihim daga cikin su ay la tasma'a illa min zawil ansabil aliyati fihim ba ta sauraron kowa in zai magana har sai wanda yake da babban nasaba a cikin su fakana min hikmatillahi ta'ala ya kasance daga hikimar Allah madaukakin sarki an ikhtara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam da ya zabi manzansa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi min baitin daga wani gida an kawo shi daga da na kira ko min baitin daga wani gida kana afdala nasaban wanda yafi kowanne gida falala wajen nasaba ba gidan da ya kai gidan sa annabi alaihi salatu wassalam wato kyakkyawar dangantaka wa a'la sharafan kuma babu wani gida da ya kai ta girman ɗaukaka a sharafu shi ne ɗaukaka to a'la mafi ƙololuwan ɗaukaka babu gidan da ya kai gidan sa annabi alaihi salatu wassalam hatta la yakuna li a'da'i islami silahun har sai da ya zanto magauta ga musulunci abokan adawa wanda suke gaba da musulunci ya zanto ba su da silah wani makami ba su da wani makami ga shi can an ce addu'a silahul mu'min ko addu'a ita ce takobin mu'mini to sai da zanto ba su da wani makami fi aidihim a hannunsu ko daya ba su da makami a hannunsu ya suddu bihi an sabilillah wanda wato za su toshe hanyar Allah ne domin wanda za su soka an gaya musu kyakkyawan nasabarsa to sai da zanto ba su da shi to shine malai yake cewa wala ya tawahamu mutawahhim sannan babu wani wanda zai yake cikin rudi ba zai rudu ba da cewa anna risalatahu na cewa aiken annabi alaihi salatu wasalam sakon da aka bashi innama hiya wasilatun na cewa hanya ce duk wanda yake cikin rudi ba zai ba yadda da cewa sakon annabi alaihi salatu wasalam hanya ce litaghyiri litaghyiri dan wajen wato taghyir shine jirkitawa ka takuda abu wajen takudawa wada'u al-ijtima'i faqat wato litaghyiri wada'u al-ijtima'i faqat ya zo ne dan ya takude har gitsa wato tattaruwa al'umma kawai babu wani wanda yake cikin rudi da zai da cewa annabi alaihi salatu wasalam ya zo ne dan ya tarwatsa kan al'umma annabi ba da haka ya zo ba duk wanda aka gaya haka aka ce kai ya zo ne don ya kara zai ce a ban yadda ba domin ya san akwai hujjoji wanda suke wato wadiha obvious a fili na cewa lallai annabi alaihi salatu wassalam abubuwan da ya zo da su manya ne na biyu anna ikhtiyar Allah ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lallai zaben da Allah madaukakin sarki yayi wa annabinsa annabi Muhammad min al-arabi daga cikin larabawa min dalaili hubbillahi ta'ala lahu yana daga cikin dalilan da yake nuna cewa Allah yana son larabawa isa malam zai zo a nan gaba ya ja hankalin mu ba a zuwa kalli kana kallon NBC TV ka ce kai amma laraba yan iska ne akwai masu wannan ta'adin kawai faɗi iya wannan kalmar zai zo ma da ya ja hankalin ka na cewa ba a haka don kai faɗa ka faɗa har annabi kenan ta haka kalmar ta yi muni to ba a faɗar haka an fahimta da kyau ku to shine ma ne yake faɗa a nan yace anna ikhtiyara Allah ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-arabi zaben da Allah madaukakin sarki yayi wa annabin sa annabi Muhammad daga cikin larabawa min dalail hubbillah ta'ala lahu yana ɗaya daga cikin dalilai shine dalail zaka ji ana dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi jami'i ne na dalili ai an gane ku sai yake cewa wa hada yaqtadi min al-muslimi wannan shi yake hukunta cewa kowane musulmi lallai an yuhibbahu ya so larabawa min haithul jinsu na wato abin da yake da alaka da jinsin su la min haithul afrad ba wai ɗaiɗaikun su ba ka so larabawa saboda annabi na ciki ba wai ka so kowane yanzu kamar misali ga sunan nan Nancy Nancy ko misali in ka kai magana ka ce kai ba ka san Nancy kuma ai ba larabiya ce ko ba haka ba ba za a ce ka soke larabawa ba domin nan zika ce ba ka so shine abin da malai yake nufi anan lamin haisul afrad ba yana nufin a ɗaiɗai kuma duk wanda ya kwaba abu jahil ba ai ba larabe ne amma ba ma san sa abu lahab ma ka tabbace da abi lahab ma muke cewa zagin sa muke ko mu tsine masa albarka to shine abin da malai yake nufi amma a dunkule ijmalan aka yi maganar larabawa to haramun ne kuskure ne ka zage su domin annabi yana shi kadai wato ya janyo ko har larawa ba za a zaga ba har kafiran ba za ka zaga ba sai in ka ware saboda annabi alaihi salatu wassalam وما كان وما كان الله معذبهم وانت فيهم eh ka iya iktibasi akan wannan ayat dalilin annabi alaihi salatu wassalam ya janyo ba za a zo a faɗi munanan kalmomi hatta akan su duka a jumlata ba larabawa fa fi afradihim a cikin ɗaiɗaikun su kuwa sai ce muslimin wa gairun muslim akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba a ɗaiɗaikun larabawa akwai musulmai akwai wanda kuma ba musulmai ba mustaqimun wa munharif akwai wanda yake akan hanya dodar miƙaƙƙiyar hanya wa munharifin da akwai wanda ya karkace kuma shine munharif in kai dan ce munharif shine wanda ya karkace ya bar hanya mustaqimun kuma wanda yake kan hanya dodar doguwa ihdinas siratal mustaqim da kake fara an gane ko wa anna hadha sirati mustaqima to dai shine dai wannan wato kuma tan shine dai fastaqim kama umirta to sai yake cewa sannan akwai salihun akwai nagari wa salihun da mutumin banza fa yukrahu al-a'malu al-makruha fihim sannan sai aka ki musu wato awa ayyuka wanda suke ababan ki an ki ta aikata irin wayannan abubuwan la jinsahum al-arabi sai sai ba wai jinsin laraba kawai aka ki su yi abubuwa munana ba misali ko babu wanda ya zo ce ma dan larabawa ne ba za a sami wanda yake yake ne ne baya bin Allah ba kawai jumla ne ba a so kai saboda annabi alaihi salatu wasalam amma cikin sa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai wanda suke nagari akwai wanda ba nagari ba akwai kaza akwai kaza duk yadda kake ji a cikin mu tukururu su ma haka a cikin sa akwai ماليتي أسئلة للمراجعة اذكرنا سبب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده رابع إيه yini wannan abubuwan musamman malaman islamiyya yana da kyau a nanata wa yara a sa su haddace idan ana biyawa za ga hadda ake kokari su har zuwa kan zuwa adinana din nan kamar yadda muka biya a baya ya fi kowanne inganci sannan uzkur hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam an sharifi na sabi wannan ma kokari ake a haddace ما هي حكمة الله في هذا الاستيفاء ita biya yanzu ma laiti amul fili wa mauliduhu sallallahu alaihi wa sallam shekarar giwa da kuma haihuwar annabi alaihi salatu wa salam wa rada'uhu fi bani sa'ad da kuma shayar da shi da aka yi a cikin kabilar banu sa'ad kun ga abubuwa nawa za a yi a nan guda uku na farko to qissatu hadisatul fili qissa labari na abin da ya faru akan alfili an gane ko kana sababu kisatu ashabil fili wato sababi dalili na kisar mabota giwa shine anna abraha bin sabah akwai wani ba Allah da ake kira abraha daga cikin mabiya na jashi eh zamanin na jashi ai aka yi wannan abubuwan suka faru na jashi dai wanda yana cikin muqaddaramun mun ce muqaddaramun sune waɗanda suka wato zai zamani da annaba amma ba su ganshi ba kuma sun yi imani da shi su ne muqaddaramu to sai yake cewa anna abraha bin saba kana amilan lin najashi shi abraha ibn ibn saba ya kasance kamar a ce gwamna ne ko minista ko wani abu yana da mukami daga cikin wato yaran daga cikin wato kasar najashi najashi sarautar da kisra da kaisar da najashi duk sarautar najashi ba shi ne cikakken sunansa ba wanda yake mulki a habashi shi ake cewa najashi kamar yadda wanda yake mulki a masar sunansa fir'auna an gane title ne kawai wanda yake yi a a a a a wanne yake kira in mutum aka ce wa mutum kisra idan yana mulki a ina ne a farisa kaisar ba eh kaisar a shi kuma a sham kun fahimta da kyau ko to title ne a kowanne gari kawai aka ce kaisar ana nufin sai ka ce wanne kaisar din kamar yanzu ne a ce sarkin Kano sai a ce wanne kala kala ne ko ba haka ba sarakunan Kano daban-daban ko ko kawai mutum in mutum ya ce sarkin Kano ya shiru za mu hararo ne yanzu mu ce sarkin Kano marigayi sarkin Kano sai ka faɗi waye wa kake nufi alu ne ko sarki sunusi ko kaza ko kaza sai ka faɗa to shine wannan shi ma na jashi din title ne sai ce malikul habashati sarkin habasha alal yaman a yaman sai yake cewa fara nasa kun ga shi a yaman yake shi wancan abraha din shine a yaman an gane ko fara'an na ya tajahazuna ayyamal mautin ila makka sai ga mutane suna yin tanadi a tajhiz shine tanadi suna yin tanadi ayyamal mautin in aka ce al-mautin a larabci shine annual abin da aka ce wa annual ko a turanci shine abin da ake yin sa shekara shekara annually a ce kaza annually ake yin sa saboda haka al-mautin shine abin da ake yi duk shekara za a ce mausimul hajji saboda yana zagayewa duk shekara zai je zagayewa to shine yace yadda da zuna ayyamal mautin suna yin tanadi ga wannan kwanakin na wato aikin hajji ila makka zan tafi zuwa makka sharafa Allah ta'ala mala yayi addu'a yace Allah ya ƙara ɗaukaka ta in kaga dama ka ce khabar ne sharafa Allah Allah ya ɗaukaka ta sharafa Allah in kaga dama ka ce in shayi Allah ya ɗaukaka ta kamar wanda hadisin ne da annabi yace la'ana Allah man la'ana walidayhi in kaga dama ka fassara wa yara da insha'i in kaga dama ka fassara da khabar misali Allah ya tsine wanda ya tsine wa iyayensa ko wanda ya zagi iyayensa yayi ko kuma Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa dai yayi to shine suke bambancewa sai khabar wa insha akwai sisila nan da dama ko a Qur'ani ko a hadisi ko a hatta a cikin kuma littattafai na sira da sauransu shi ma akwai to shine yace fabana kanisatan bi sana'a sai kawai ya je gina wata wato coci alkanisa coci kenan sai ya gina wata coci bi sana'a a gurin da ake kira sana'a fa sami'a bihi rajulun min bani kinana sai wani mutum da gaskin kabilar banu kinana kawai sai ya ji labari cewa ai an gina wannan wato shi kuma balarabe ne an gina wannan wannan me ake kiransa coci gurin bautar wato kiristoci fa da kala halaila sai da dare yayi ba kowa kawai sai ya je shiga an gane ko sai dai shiga faladdaka qiblataha bil adira lafiya lau kuwa okay to to sai yake cewa faladdaka qiblataha bil adira shi kamar yadda ibnu sham ya kawo a littafin sa ginin da wannan mutumin yayi shi abraha din wato ya zo ya kawata cewa ba a taba yin tuta a duniya a wannan lokacin mai kyanta ba shi kuma wannan balarabe ne tsantsa yana kijin ka'aba duk da cewa ba musulmi bane sai kawai ya je sai ya shiga kawai sai ya gashi sai ya samu kamar alƙiblar su ta cikin totin gaba ɗaya sai goga gaba ɗaya gogo ga kashin a jiki al'amiratu kazanta kenan fa qala abraha sai abraha ta ibnu saba yace manil ladhi tara ala hadha wane ne ya zo ya ta'addanci a kan wannan gurin bautan namu wane ne har yayya karfin hali ita tirayi shi ne karfin hali waye karfin hali ya zo ya bata mana wannan gurin bautar kila sai aka ce da shi rajulun min ahli zalikal bai ai wani mutum ne daga ma'abota wancan ɗakin suka yi nuni zuwa ga ka'aba ka ce ma'abota wancan ɗakin ne sami'a allazi qul ya ji abin da ka faɗa ne nan ne kuwa sami abin lazi kulta ya ji abin da ka faɗa falafa abrahatu sai abraha ya rantsuwa ya ce ya rantse da Allah la yasiran na ilal ka'aba shi ma wallahi sai ya je ka'aba hatta ya hadi ma sai ya rusa ta kuna gane dalili ko zama kai yanzu zaka ba wani labari misali wannan yadda aka faɗo dinnan haka ake kawai sai ka ba da labari kuma idan kana so ma wani lokacin daga an gama wannan karatun za ka iya istihbari sau ka ba wani labari shikenan karatun ya zauna shikenan shine karatu tana ba wani labari ga abin da ya faru ya zauna ka rike authentic history akan abin da ya shafi ka'aba wannan shine to sai yake cewa bayan hakan ta faru ya yi rantsuwa wannan lamun din lamul kasam ce yace ya rantse da Allah sai ya tafi ka'aba ya rusa ta hatta ya hadimaha har sai ya rusa wa kataba ilan najashi sai rubuta najashi shugaban kasa na lokacin yukhbiruhu bidhalik ya baki labarin haka fa ta'alahu an yab'atha ilayhi bi fili sai ya tura yace da Allah ya tambaye shi yace baki wani rakumin sa da yake da shi kato wa kana lahu filun yuqalu lahu mahmud yana da wani giwa kato namiji ne katotan wato tonan giwa yana da shi ana ce da shi mahmud sunan giwa kenan lam yura mithluhu izaman ba mu taba ganin mai girman sa ba wa jisman da kuma mai kyan jikinsa ba kuwatan da karfi aljismu dai jiki har yau to amma ana ƙara fito da shi sai a ce wato lam yura mithlahu ai zaman wa jisman ba taba ganin mai girman sa ba wa jisman da girman jikinsa wa kuwatan kuma da karfi fa ba haka bihi ilai najashi sai ya aiko da wannan wato giwan toran giwan fa kharaja abrahatu sai abraha ya fito sa'iran ila makka sa'iran anan in ka kalla zaka iya cewa ana nufin tafiyar dare tafiyar dare bayo subhanallazi asra bi abdihi laylan as-sayru shine tafiya ta dare an gane ko to saboda haka wato sai fito yana tafiya da daddare ila makka zuwa makka fa sami'atil arabu bi zalika laraba suka ji labarin wannan abin da yake yi fa azamu sai suka girmama wannan abin da za a yi cewa kai kai kai kai kamar yadda za a yi ta faɗa mutane su ta jinjinawa ka'aba za a rushe suna ta jinjina suna kambama abun wara'u jihadahu haqqan alayhi suka ga lallai yakan mutumin da ya zama dole a kanmu mu yaƙe shi ba abin da muka gada iyaye kakanni da kakanni tun annabi ibrahim ɗakin nan yake ai ina a ga inda karfin mu ya kare fakara da malikun min mulukil yaman sai wani sarki daga sarakunan yaman ya fito yuqalu lahu dunafa ana ce da shi dunafa ne fakatalahu ya fito kawai ya yaƙi abraha fa zamahu abraha abraha saboda yana da karfi da dindina mai karfi sai ya rusa shi ya karya shi ba inda yaje shine fa hazamahu an gane ko shine wa hazamal ahzaba wahda wancan hazama da haba baɗi shine karyawa rusawa to shine yake cewa wa kada wa kadahu asiran ya kama shi a matsayin asiran fursunan yaki shine zaka ji ana usara badar ko usara kaza shine jam'i asiran shine fursunan yaki to shine yake cewa fa qala sai yace ayyuhal malik shi wannan da aka kama na fardin sai yake cewa ya kai sarki ya gaya wa abraha fastabqi ni khairan laka yace ka kyale ni karka kashe ni istibqa shine ya wanzar da ni kyalewa a hausa mu hausa mafi yanci ka kyale ni khairan laka shi ya fa alkhairi a gare ka fastabqahu sai ya kyale shi ya rabu da shi wa usaka kuma ya mantar da shi cewa ya shiga cikin rundunarsa wa kana abraha rajulan hadima amma abraha duk da haka duk da wannan kafircin da yake da shi mutum ne mai tsananin hakuri kun ga tsaba adalci na musulunci sai da aka gaya ma cewa yana da hakuri duk da zuwa bai zai mana ta'adi amma da aka zo tira ba mai ziratun nabawiya ibnu hijab ya kawo wannan bayanin haka sallami da ya zo shi ma haka akram biya da yawa karan shi ma duk kowa ya zo zai faɗi wannan ɗabi'a sai ai yana da hakuri kwarai da gaske fasara sai ci gaba da tafiya hatta idza da na min biladi kasam a sai da yazo ya kusa ya kusanto shine da na thumma da na fatadalla an gani har sai da ya kusanto min biladi kasam a wani gari da ake kira kasam da ilaihi nufailu bin habib al-kasami kabilan kenan ko shine tunda kas'am aka ce kabila kas'am sai aka ce al-kas'ami yana zuwa daidai wannan gurin kawai sai wani mutum ya fito da ake kiran sa Nufail bin Habib al-kas'ami shi ma ya fito yana zuwa wa man jama'a ilayhi min qaba'il al-arab ba ba shi kadai ba har da wasu kabilun laraba da suka hadu suka tattaru suka hada karfi da karfi suka zo fa qataluhum suka yake su fa hazamuhum fa hazamahum abraha sai abraha bi ya rusa saboda yana da makamai kuma yana da ababen hawa karewa ma shi akan giwa yake tsoron giwa fa kaza nufaila sai kama wannan nafil ko nufail din ya kama shi ma fa kala lahu yace da shi ayyuhal malik shi ma wannan da ya ga an kama shi kan shi ma sai ce ya kai sarki innani daliluka bi ardi arab anan abin da ake nufi da daliluka yace ka kyale ni zan nuna maka shine daliluka zan nuna maka garin larabawa eh tunda shi bai san garuruwan ba asali shi wannan ba ma ba larabe ba ne an fahimta da kyau ku wani yare suke yi nasu daban saboda haka ka kyale ni zan nuna maka yi garuruwan larabawa wa hatani ya daya ala qauli yace kuma ga hannaye na wayannan hannayen nawa ga su yace na yi mubaya'a bi sami na miƙo masu wato dangane ga mutane na kamar yadda annabi ya wa sayyidina Usman a sulhu Hudaybiya ko kowa ana mubaya'a ana ta yi sai da kowa ya gama dora sai ya dora ɗaya hannun sai ya ce hadha li Usman bin Affan yace wannan hannun na Usman ne shi sa falalar da za a zo a ce ai shiya da suke suka ce to ai kuna magana laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka da hada shi ai ba Usman din ma sai mu ce to ai hannun da yafi kowanne kyau yayi mubaya'a ya ce na na Usman ne suna faɗa wannan kalmomin saboda jahilci an gane ko da kuma san zuciya to shine yake cewa sai ce ga hannuna bi sam'i wa da'a na ni ko ba su mun ji mun bini da jama'ata fastabqi ni khairan laka yace ka kyale ni zai fi alkhairi a gare ka fastabqahu shi ba sai ya rabu da shi wa kharaja ma'ahu yadulluhu ala tariq ya fita tare da shi ya ta nuna mar hanya yace in an zo in za a je guri kaza ne ya kamata a bulla da an bidan guri kaza shikenan ya fi sauki ya ta nuna musu hanya falamma mara bi ta'if yayin da suka je wani guri da ake kira ta'if kharaja ilayhi mas'ud ibn mu'tab ko mu'attab haka wannan bawan Allah ya kawo mai siratu bin hisham sira ta ibn hisham cewa ya mu'attab ake cewa an gane ko za a yi shadda akan tawun din sai wannan mas'ud bin mu'attab ya fito fi rijalin cikin wasu mazaje min saqif daga kabilar saqif yan yan kabilar yan garin su wato hajaju ibn yusuf al-thaqafi an gane mutanen iraki kenan yawwa sai yake cewa fa qala law yace da shi ayyuhal malik ya kai sarki nahnu abiduk mu bayinka ne wa nahnu nab'athu ma'aka nab'athu ma'aka man yadulluka nab'athu kai mu ne kuma za mu tura ba wanda zai nuna ma hanya za mu turo ma da wanda zai nuna ma hanya fa ba'athu ma'ahu bi abi rigal iska turo ma wani da ake kiransa abu rigal maulan lahum shi kuma bawansu ne shi kuma abu rigal din nan ya san gurare nesa ba kusa ba fakara da sai ya fito hatta idza kana bil mughammas hatta da wani wani guri da ake kiransa mughammas a ƙasa ma yace makanun sharqa makka wani guri ne wato da yake daga gabashin makka ala dariqi ta'if aka hanya ta'ifa ala musabati 20 kilan min makka yace kilomita 20 ne daga makka zuwa gurin an gane ku sai ma da ya faɗi inda zaka ka sami wannan wato magana to sai ce mata abu rigal an zo wannan gurin mugammad sai abu rigal ya rasu ya mutu wa huwa alladhi yulzamu qabrahu shine wanda aka sunnanta jefe kabarin sa har yau aka jefe kabarin abu rigal jefe tun daga lokacin ma laraba suka fara jefe kabarin sa domin shi ya janyo musu masifa saboda haka jifan kabarin sa ake kamar yadda sai na Umar ya taba gaya wani na manta waye yake cewa zai yi mar abin da irin yadda aka yi wa Abu Rigal ya sa a kashe shi kuma ya sa a yi ta jifan kabarin sa to haka aka yi wa Abu Rigal wannan ma suna ne da ya kamata ku riki wane ne bayan ya mutu kuma ake jefe kabarin sa shine Abu Rigal to sai yake cewa wa huwa alladhi yurjamu qabrahu shine wanda ake jefe kabarin sa wa ba'aka abrahatu rajulan min ala muqaddimati khayli wato sai abraha ya aika wani mutum da wato yake akan zangarayen dokinsa wa marahu bil gharati ala na'amin nas yace je kai hari duk dabbobin mutanen da ya gani a maka tunda an kusa maka yace aje a fara kai musu hari al ghara shine kai hari aje a kai musu hari duk inda aka ga wani dabbobinsa a kwace a fara kai musu hari a fara gane sun zo kenan fa jama'al aswad ilayhi amwal al-haram sai wanda ake kira aswad ya tara ma dukiya ta haramun ya tara ma dukiya bi yawa ta haramun sunansa aswad bin maqsud kamar yadda malaman sira suka kawo aswad bin maqsud shine sunansa to shi yaje ya fara kai hari ya debo yayi kwatan dukiyar jama'a wa asaba li abdul muttalib li atay ba'iri daidai gonar abdulmuttalib kakan annabi alaihi salatu wassalam wanda muka ce sunansa na gaskiya shaiba ko mun yi bayanin dalilin samun sunansa saboda haka kawai sai ya tattaro a cikin sai da ya tattaro raƙuma ɗari biyu a cikin wato dabbobin kakan annabi alaihi salatu wassalam ya sato su ya taho da su shine ne a taiba ire sun ma ba ta rajulan ila ahli makka sannan sai aika wani mutum zuwa ga mutanen makka fa qala yati ablik sharifaha ka je ka gaya wa manyan garin shine sharifaha ka je ka gaya wa manyan garin annani lam ati likitab cewa ba ya kasu na zuri ba je ka gaya musu bal jitu li ahdim al bait kawai abin da na zo yi na zo in rusa ɗakin ne amma ba ruwana da su fan dalaka sai dan aike ya tafi فقال لعبد المطلب ذلك yana zuwa kuma Abdul Muttalib yana cikin ashrafu Quraish manyan manyan Quraish yana zuwa sai ya gaya mara abin da aka aiko shi da shi to faqala Abdul Muttalib da ba yake sai Abdul Muttalib to sai Abdul Muttalib ya zo yace malana bihi yadan yace ba hannun mu a ciki haka kawai yace a ne wannan ɗakin ne yace ba hannun mu ka je ka gaya mara ya zo ya ka sanukli bainahu wa baina ma ja'a bi za mu kyale shine sanukli za mu kyale tsakanin sa da abin da ma ja'a lahu da abin da yazo da shi yazo ya tayi mana fa inna hadha baitullah yace domin wannan dakin Allah ne wa baitu khalilihi ibrahim alaihi salam kuma dakin badadin Allah ne shine annabi ibrahim alaihi salam fa in yamnahu wa huwa baituhu wa haramuhu idan wato Allah ya hana shi ai ɗakin sa ne an gane ko sannan gurin alfarmar sa ne guri ne na alfarma na Allah eh da ya haramta a zub da jini a gurin wa in yaqlu bainahu wa baina zalik in kuma ya kyale shi shi da shi da shi ne mu ba ruwan mu wallahi ma la nabi min quwa ba mu da wani karfi akan wannan harkar yazo haka ya gaya wa dan Aisha duk wannan amsa ce da ya gaya wa dan Aisha sun man talaka ma'ahu Abdul Muttalib ila Abraha sai abdul muttalib ya biyo shi ma ya ce kai mu je gurin abraha din wa kana abdul muttalib rajulan jasiman abdul muttalib mutum ne mai jiki kuma mai kyakkyawan jiki wasiman mai kyakkyawan jiki an gane ko yana da jiki kuma yana da kyakkyawan jiki falamma ra'ahu abraha abraha na ganin sa wannan kwarjin da Allah ya hore wa abdul muttalib kawai a azamahu sai ya zo ya girmama shi wa akramahu kuma wato ya ya ya ya ya karaba shi ya darajanta shi domin kamar yadda mai ibnu hijab ya kawo yace yana kan tawaga wato kujeran mulki amma da yazo sai da ya sako kasa sai da ya sako kasa inda ya zauna nan Abdul Muttalib ya zauna saboda kwarjinin da Allah ya ba Abdul Muttalib to saboda haka me ya faru fadalaba minu an yarudda alaihi mi'atayil ba'ir sai ce bawan Allah na zo ne ka bani raƙuma na guda ɗari biyu da ka kwashe allati asaba min mali wanda ka diba daga dukiyata fa qala abraha sai abraha yace innaka kunta ajabtani yace wallahi da ka zo da ka karisma din ka ta kayatar da ni kwarjinin ka ka burge ni matuƙa hina ra'aytuka yayin da na ganka wa laqad zahattu fika yace kuma na riya abubuwa iri iri na yi gudun duniya a kanka wato me yake nufi da gudun duniya gashi nan gaba ɗaya duk mulkin zama ya sako ya rabu da shi ya zo don ya kamba baki shine za hakki fika a kanka ya sa ni gudun duniya ba amma hakan wato kamar yana gaya mar amma ka bani kunya qala abdul muttalib lima abdul muttalib yace to me yasa ka har kai gudun duniya yanzu qala yace jitu ila baitin huwa dinuka yace mamakin da kaman nazo gurin wani ɗaki ne wanda shine addininka wa dinu awa'ika kuma addinin iyayenka wa sharafukum kuma shine ɗaukaka ku wannan ɗakin wa ismatukum kuma shine kariyar ku li ahdi mawla zo da rusa shi wa lam tukallimani fi amma ka kika mun maganar sa wa tukallimani fi mi atayil ba'ir amma kare mun maganar rakuma 200 kala sai ce ana rabbul ibli yace kaza ni ubangidan rakuma ne ni raƙuma na sani su na sani wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka shi ko wannan ɗakin yana da ubangiji ubangidansa shi ma zai kare abinsa ni na zo in kare wanda suke a ƙarƙashi na shi ma wanda yake wato ɗakin ke ƙarƙashin sa zai ba shi kariya shine kuke biyawa a siratul nurul mubin sai ce li anna lahu rabban yahmihi ko domin yana da ubangijin da zai ba shi kariya to shine abin da yake nufi anan fa amara bi iblihi faruddat alayhi shi kuma irin wato abin ya ba shi mamaki abraha sai sai kai Allah ku je ku kora mar raƙuman su shi abin da ba ya kawo shi kenan ku je ku kora mar sun makara da abdul muttalib abdul muttalib dama abin da ya kawo shi kenan ba ya bukata wani labari sai ya fita wa akhbara quraisha lil khabara sai dai ba laraba quraisha labari cewa ga yadda suka yi wa amarahum an yataharrazu fi ru'usil jibal sai ce da su to abin da nake so da ku kowa ya koma akwai duwatsu a cikin makkan nan kowa ya koma bayan can ya buya eh an yi taharrazu su yi garkuwa ku je ku yi garkuwa da duwatsun da suka kewaye makka sir usul jibal shine wato da manya manyan duwatsun nan ku je ku yi garkuwa da su kawfan alaihim saboda jin tsoron min ma'aratil da daga irin harin wato da runduna za su kawo wayannan mutanen kowa ya koma ba ruwanku kamar ka ce kuma tsakan jini ya shafe ku haka ya gaya musu shine ma'aura ma'aura shine kai hari na aljai wata runduna fa fa'alu wasu daga cikin su duk sai suka aikata haka suka koma bayan gari fa arsalallahu dairan jama'atin jama'atin sai Allah ya aiko musu da tsuntsaye jama'a jama'a ma kulli da'irin hajarun min sijji kowane tsuntsu yana tare da wato dutse na wutar jahannama shine sijil ai bi ma'ana muhraqatin suna tare da duwa wasu wato ababen konewa ibn hisham da sauran malaman sira suka ce duwatsu ne guda uku guda biyu a kafar su ɗaya kuma a baki kowanne kafa ta rike ɗaya duwatsun jahannama tsakuwa sannan kuma bakin ya riko guda ɗaya wani ikon Allah wato shi kansa tsuntsun ya riko saboda ikon Allah shi ma an gaya wa kuni waldan wa salaman ala ɗaya banda ubangiji wa zai haka ubangiji ne yake faɗa wannan kalma in ka kone yanzu wani ya ta toba ma kullu ya daru kuni waldan kai Allah ne da zaka ta kullu ya daru kuni waldan wa salaman ala alawa ne wani ya kawo ai kai ba Allah bane Allah ne kawai yake da wannan in ka kone da wuta ai sauri ka tafi gurin likita ko ka samu zuba ka fara rigakafi ka goga a gurin ka je kuma ka samu magani amma kulla ya radu kuni ba da salaman ala ibrahim aka ce kai ba ibrahim ko sunan ka ibrahim ba da kai yake ba ba da kai yake ba to shine malam yake cewa fa arsalallahu dairan jama'atin jama'atin kun ji ba sai Allah ya turo da tsuntsaye jama'a jama'a dandazo dandazo ma kulli da'irin hajarun min sijil kowane wato tsuntsu yana rike da hajar dutse kamar malam ya taba akan cewa dutse ne guda daya amma malaman sauran sira sun taba akan cewa guda uku ne falam tusaf tilkal hijaratu ahadan illa halaka wannan duwatsun babu wanda za ta samu daga cikin wannan mutanen face sai ta halaka shi za mu zo mu biya suran mu ji abubuwan da ya same su ma fa kharajal baqiya haribin sauran da wanda dutsen bai sama ba sai suka fita haribina suna gudu shine haribina suna gudu ya ta saka tsuna bi kulli dariqin suna ta faduwa a hanya saboda tsarin irin gudun fanfalaki ne wannan ya fadu wannan ya hankada wannan suna daji suna ta haka shine ya ta saka tsuna bi kulli dariq suna ta faduwa a kowace hanya wa yahlikuna ala kulli manhal sannan suna halaka a kowane bangare suka shiga ba za a rasa wanda za su halaka ba domin akwai wanda dutsen ya same shi amma sai ya dan ƙara gudu da da ya sha kwana kuma zai faɗi ya mutu akwai wanda sukan dan taka sukan ƙara taku domin Allah da yi takun zai ƙare a daidai gurin ba wani sai sun ƙara wani ya sha kwana wani ya ƙara gaba su faɗi su mutu shine kulli manhal kowace ai kulli dariqi yace wa ba'atha Allahu ala abraha tada'an da ba kowa zai zo ya ji ya botsin shi botsin me ya faru da shi sai Allah ya turo masa da wata cuta shi kuma abraha fi jasadi a cikin jikinsa fa ja'alat tusaqidu anamilu yadda Allah ya jarrabe shi da cutar sai da ta rika cire gabobinsa shine anamil an mula shine kamar iyanan sai da naman sai rika gutserewa yadda kaga an mula haka zai rika gutserewa ba ai da wuri ba dan ya mutu da wuri a'a sai aka rika yi maka kadan kadan nama ne zai gutsire kamar iya tsawon an mula shine dan yatsunsa kai ɗan yatsunsa ya rika gutserewa daga nan kuma ya ta cin jiki ya hayyu ya kayyum hatta ta ila sana'a har sai da yaje sana'a yana wannan yanayin ibnu hijab yace sai da ya koma yadda ka san benu mun san benu ko ya karama tsuntsuwan nan sai da sifar halittar abraha ta koma kamar haka saboda raguwa ya rike kuma Allah ya ki kashe shi sai ne ta zama yi ta motsewa yi ta naman yi ta karewa kuma yana nan in ka kalle shi zaka gane mutum ne amma bai kuze ni girma ba banda Allah waye sai haka aron da kaga abun tsoro ne ba dan kai gani yayi ba zai iya bacci ba kai ba da ba kai kankan ka gani ai ka shiga uku to sai da ya koma haka thumma halaka sannan ya halaka ya mutu wa fi hadhihi alhaditha nazalat suratul fil a wannan hadisan ne suratul fil ta sauka wa hiya shine bismillahir rahmanir rahim Allah yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda ubangijin ka ya aikata da ma'abota giwa ba ne kamar question mark ne baka ga yadda ubangijin ka ya aikata da ma'abota giwa ba ne alam ya ji alkaidahum fi tablil shin Allah bai sa kaidin su su wayannan ma'abota giwa a cikin bata ba wa arsala alaihim tsairan ababi sannan ya aiko musu da tsuntsaye jama'a jama'a jama'a shine jama'atin jama'at ababil shine jama'atin jama'at jama'a jama'a an gane ko sai yake cewa tarmihim bi hijaratin min sijji suna jifan su da zuwar wasu ababen konewa fa ja'alahum ka asfin ma'kul ya hayyu ya kayyum sai da Allah ya mai da su ka asfin kamar karmami ma'kulin wanda aka cinye cikin sa bishiya yanzu ku tuttiran dan aka daddatsa ta kafin a kira mai faskare aka yi gunduwa gunduwa da ita to kamar irin wannan ce wacce da ka zo ka ana mai da ita abin zama ai to kana zama sai ta haɗe saboda ba komai sari ya cinye ciki to haka suka koma gaba ɗaya da ka taba sai ta haɗe gaba ɗaya wannan dutsen na jahannama duk abin cikin su ya cinye shi shine ka asfe mako duk abin da yake jikin su gaba ɗaya ya kone shi sai fatar kawai haka ka gansu kamar mutane amma da ka taba za su haɗe haka suka koma shine faj'alahum ka asfin ma'kul to shine ma ne to fi zalika al'am ana nan ana nan a wannan shekara kuma wulida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka haifi annabi alaihi salatu wa salam yawmal ithnain ranar litinin wannan ba ta bani ranar litinin kowa ya da mande ne litinin ta yi ashiya ta lailatan banda wasu maganganu sha zai wanda suke a sha zula yukasu wato litna ta asharata lailatan khalat min shahri rabi'in al-awwal yace sha biyu ga dararen rabi'ul awwal da suka shuɗe to bara mu biya abin da yace a ƙasa ga lamba ta ɗaya nan mala yace nasta alaihi muhammad bin ishaq an gane ko al-muttalibi wato muhammad bin ishaq yana da nasi me nasi bara tambayo me nasi in aka ce nasi me yake nufi na'am na'am abin da baya bukatar tawili ba hujja ba in ka aka ce nasi wani ya loce ina nasin ka kace gashi nan aya ka za ta ka ba san me kake ba ba shine nasi ba a cikin ayoyin qur'ani ba kowace ce nasi ba a kowace dai dalili ce ko hujjar da kake faɗa amma nasi shine ma la ya'tamidu illa ma'anan wahidan a yaren usulul fiqi abinda baya daukan kowane irin ma'ana sai wannan guda ɗayar kowa da ya zo ya tafi akan cewa abu kaza ake nufi shine nassi amma abin da aka ji an zo a ce malaman tafsiri sun ce kaza wasu sun ce kaza to ba nassi bane kun fahimta da kyau yawwa to shine yake cewa wa huwa imamun hujjatun fil magazi shi ibn ishaq kuwa shugaba ne kuma hujja ne dangane duk abubuwan da ya shafi yaƙoƙi to hujja ne idan yayi magana malamin sira ne zaka ji ana siratu ibn ishaq ko to idan ya magana an zo wato intaha wa alaihi jumhur ahli siyar kai ba ma shi ba ma abota tarihi jumhur 90% ko ma fiye da haka tun da ba kan cewa ran mandi aka haifi annabi kuma ran litinin sha biyu ga watan rabiul awwal wal mu'arrikhina da malaman tarihi al mu'arrikhina sune malaman tarihi sune mu'arrikhin kama nassa alaihi al hafiz bin kathir كما يدري ابن كثير يبين ومال إليه الدكتور أكرم ضياء العمري كما وجمال يكركتا فلا تميل كل الميل الميل جيني كركتا من كان له امرأتان فمال إلى إذاهما ko mala wanda yake mata biyu sai karkata zuwa kan ɗayar ya nuna bambanci kuru-kuru ja a yau malkiyamati wa shiquhu ma'ilu har yau ne zai zo rana da kiyama yana da faralai sai ce li makanati bin ishaq wa thiqatihi shi ma wancan ma Allah ya karkata gan kan abin da ibn ishaq ya faɗa saboda makana shine matsayi na ibn ishaq wa thiqatihi da kuma thiqa idan ka ce thiqa a yaren usulul mutsalau hadith me ake nufi me ake nufi da thiqa malam Abubakar na'am amintacce a so nake a gaya mun ai wannan ka faɗi ma'ana da hausa me ake nufi in aka ce mutum tsika ne bari an tuno muku in ka ka duba wancan shine wanda yake da tamamu dabdi da kuma adala shine tsika ko a cikin ka'idodin karɓar hadisi ya akwai wannan mai tamamu dabdi da adala cikakkiyar hadda da kuma adala adali ne kuma yana da hadda shine tsika an gane da kyau yawa to shine yake cewa wa khalafa fi zalik muhammad bin jubair bin mut'im muhammad dan gidan jubair bin mut'im shi kuma ya saba wa huwa tabi'iyyun jalil domin babansa sahabi ne babba shi kuma tabi'i ne babba jalilun shine babba wa zakara annahu wulida li thamanin khalawna min rabi'in al-awwal yazo yace a shi kuma takwas ga watan rabiul awwal aka haifi annabi alayhi salatu wassalam shi bai yadda sha biyu ba wa rajahu shaykhu nasiruddin al-albani manya kun ji wala albani yace in ka karanta asiratan sira ta siratul rasul siratul nabawiyya agwan rasul ta ta ibnu kafir an gani to ka koma zaka gani ya tafi akan haka litabi'iyyatin qa'il litabi'iyyatin qa'ili wa saboda ba wannan tabi'i ne ya faɗa yana ganin ai ya fi tibu ne ishaq shi dalilin albani kenan kama kalaba fi zalika muhammad bin umar alwaqidi wannan dai kun san waqidi a malaman masu karanta mutsalau da an ce waqidi ne ai waqidi ne sai kaza za ga to akwai jarhi a kansa an jara haji shi waqidi ya san tarihi amma makareci ne an gane ko za ku ji ana faɗa an kuna karanta hadisi malama hadisi suna faɗa sai ai waƙidi ne saboda ta hanyar waƙidi ya zo falasta ala ashir layalin min rabi'in al-awwal shi kuma yake cewa wato goma ga watan rabi'ul awwal ne mukhalifan bi zalika shaykhahu ibn ishaq ya saba wa malamin sa ibn ishaq dalibin ibn ishaq ne wal waqidi ma siyati ilmihi bil magazi shi ko waqidi duk da yana da yalwan ilimi akan yaƙoƙi illa annahu matruk kun ji ko ne maturuki mu koma maturuku ma wa idun bihim farad wa ajma'u li dhahbihi fa huwa karad shine maturuk shine kanin kanin kanin kanin kanin mawdu'i fa wal kadhib al muqtalaq al masnu'u ala an nabi fa dhalika al mawdu'u to daga daga hadisi mawdu'i sai munkari sai maturuki sai munkari sai maturuki oke sai maturuki sai munkari haka suke yi daga wannan sai wannan sai wannan amuni to saboda haka shi kuwa matruk ne da an cewa da matruk kuwa shine wanda yake da'ifun jiddan eh ya da'u haditha wa qad kazzabahu jama'atu min an-nuqad mafiya yawan an-nuqad sun karyata shi su waye an-nuqad sune masu nakadi zaka ji an ce wane yau wane nakadi ka faɗi magana wani ya ba nakadi shine ya ce bai yadda ba saboda dalili kaza shine na kadi ba wai zagi ba mutum ya faɗi magana ka ce ƙarya kake munafiki kawai kai shiru kai kuma ba kawo dalili wannan ba na kadi bane wannan a cin mutunci kai na kadi ko shine yadda malamai suke wa junan su misali wani malami zai rubuta kaza wani wani wani kuma ya zo rubuta cewa a'a ban yadda da mala a guri kaza ba saboda hadisi kaza shine na kadi wannan kuma tun da tan malamai suna yi kuma ba raini bane kuma hanya ce ta ilimi wa hunaka aqwalul ukhra bayan wannan akwai su zantuttukan daban zahaba ilayya afradu wanda ɗaiɗai ku suka tafi a kai ma da yace unzur asiratun nabawiyya na ibn kasir yace ka karanta siratun nabawiyya ta ibn kasir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in na tara sannan ka duba sahihu siratun nabawiyya lil albani shafi na sha uku domin karama ce ita tana na kasuwa is available wa siratu sahiha lil umari sannan karanta siratu sahiha mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da takwas to kun ji wannan mun biya sai wala yace durusun wa'ibar wani irin darasai za mu diba da kuma ababen lura a cikin wannan karatun da muka yi na farko bayanu sharaful ka'aba an yi bayani akan girman ka'aba wa kaifa kana al-arabu yu'azzimunaha da kuma yadda laraba suke girmama ta wa yuqaddisuna kuma suke tsarkake ka'aba shine taqdis li qawliha min baqaya dini ibrahim alaihi salam saboda kasancewar ta tana daga ragowar addinin annabi ibrahim alaihi salam shine baqaya ragowa jam'i ne na baqiya na biyu hasadun nasara irin hasadar da kiristoci suke yi wa hikiduhum da kuma mai hikidu a hausa shine kullata mutum ya kullaci mutum a zuciya ala makkata da irin kullatar da suka yi wa makka wa ala larabi da kuma larabawa allazina yu'azzimuna hadha albayt wadanda suke girmama wannan ɗakin na Ka'aba a salis na uku anna difa'a anil muqaddasat lalle ba da kariya ga abubuwan da suke tsarkaka wa tadhiya da kuma tsarkake su har yau fi sabiliha wato amrun garizi akan hanyarta wato hanyar zuwa su kansu larabawan amrun garizi in aka ce amrun gariz kamar yanzu a ce sha'awa misali zan baku dan ku fi ganewa za ku ji malamin wani malamin ya zo yana bayani akan aure sai ce ita sha'awa gariza ce da Allah ya halitta dan adam akai me za mu ce kenan da Hausa eh ba tsari bane gariza eh wata halitta very good halitta ce fitara eh neta ce babu yadda za ka yi da ita sai dan baka da lafiya to shine gariza an gane ko to shine yake cewa amrun gariziyun wani abu ne da Allah ya halitti mutum da neta a kansa fi fitaratul islam fitaratul lahi allati fadara nas alaiha ko sannan kuma yake cewa al fitaratu khamsun kullu mauludun yuladu ala al fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه to shine fidara din neta an gane ko na hudu annal kaunata makhzulun lalle mahayinta su ne wayancan mutanen makhzulun ababen tuzartawa ne na khiyana ne ha'inci fa haula'i alladhina ta'awanu ma abraha kun ji ko wayancan mahayintan su ne wanda suka taimakawa auraha ba ga su nan ba irin su nufayin ko wanda muka fara biya wannan sarakunan da suka zazu daga baya suka bi kauya kaga ha inci suka yi to gaba ɗayan su Allah ya tozarta su tunda hadda cikin su ɗayan ababil din yanzu wa amilu uyunan lahu an gane ko ko wa amalu uyunan lahu qad asbahu mal'uni wato sannan suka yi aiki don taimaka masa gashi nan sun wayi gari mal'uni na Allah ya tsine musu fi duniya wal akhirah duniya da lahira wa asbaha abu rigal ramzan lil amala sannan abu rigal ya zamto wata alama ce shine ramzi zaka ji laraba suna karka dauki bulala illa ramzan listibiyan sai dan nuni ga yara nuni shine wata alama ko nuni to sai ke cewa kamar yadda abu rigal ya zama ramzan lil amalati ga wasu ma'aikata da za su zo nan gaba an gane wal kiyanati da maha'inta ko kuma da ha'inci wa zalla yurjamu qabrahu min qibali kulli man marrabi sai ya zamto zalla tana cikin kana wa aka wato ha yawwa ne dai take da kana sai ya kasance ko sai ya zamto sara an gane zalla yurjamu sai ya zamto yurjamu qabruhu ana jifan kabarinsa min qibali kulli wato ta fuska duk wanda mamman rabi ya je wucewa ta gurin kabar sai ya jefi kabarin kaga me ya janyo masa wannan nuni da yayi dan aje a rushe dakin Allah na biyar haqiqatul ma'araka bainal lahi wa adaihi haqiqanin yaki tsakanin Allah madaukakin sarki da kuma abokan wato gabar Allah fama ma kanat quwwatul aduwi duk yadda wato karfin abokan gaba yake wa hashuduhu da kuma rundunarsa runduna ya hada da makaman da yake da su fa inna lan tastati'a ku sani cewa ba za ta taba samun iko an ta koma lahzatan wahida amma ma quwwatin lahi wa jabarutihi ya hayyu ya qayyum shine yake cewa lan tastati'a ba za ta taba samun dama ba an ta koma lahzatan su kasance lahzatan shine wato daidai da kiftawar ido wahidatan kifta ido guda daya amma ma quwwatin lahi wa jabarutihi ya zanto za su iya fito ya ce fito na fito da karfin Allah madaukakin sarki da kuma wato girman sa ba wane mutum na shida istatul fili isar giwa kuwa dalilun min dalailin nubuwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata wani dalili ne da yake nuna lallai annabi alaihi salatu wasallam annabi ne na bakwai hifzullahi ta'ala li baitihi irin kariyar da Allah ya bawa ɗakin sa fallazi hama baitahu fi tilka alhaditha huwa man yahfazuhu al-yawm Allahu akbar wannan da ya kiyaye ɗakin sa tun a wannan lokacin inji dakta yace to ku sani a yau baki zai kiyaye ɗakin sa a gwada man ba ga America tana yin santi ba dan Allah ta gwada Rasha da ta gama iskancin ta duk abin da bata gwada ba duk abin da Saudiya za ta yi yanzu ba ko me za ta yi li anna lahu rabban ya ne wallahi duk wanda suka gwada abin nan da Allah ya yi wa abar hata wallahi da ya kuma wani ya gwada ya gani to shine yake cewa mala yake gaya mana anan yake faɗa yace falan yastari ahadun bi mukrahin wa kainihi an gane ko wato wani ba zai taba iya haka ba duk irin yadda yake kin Ka'aba bai ta ba wa kaidi da irin kaidin sa an yana laman umila hadha albayt wa ali illa halakahu Allah wa ja'alahu ahadith sai yake cewa an yanala man umila hadha albayt ya nufati waɗanda aka amintarwa wannan ɗakin wa ali da kuma iyalansa su ne ma abota ɗakin yanzu wani ya zo ya ce ba shi ba kaba zai yaka ba mutanen maka zai yaka shine wa ahli ya ce shi mutanen maka zai yaka wannan musulman waya sama kan ya dan abin da aka yi kawo mu gani ko ta wace na'am sai yake cewa oke akwai hadari ko saboda min tauri mu tsaya anan dama mun zo to babu wanda zai yi daga waɗanda aka aminta ga wannan ɗakin wato ya ce zai kai musu hari illa halaka hullahu face sai Allah ya halaka shi wa ja'alahu ahadith kuma Allah sai ya mai da shi labari shine ahadith hadin tana ya karawa kallawa eh okay saboda haka duk wanda yace zai nufaci wannan daki Allah haka Allah zai wa ina ga haka dole za mu tsaya abubuwan da muka dawa mun zo gaba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai hadari kamar yadda aka faɗa muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya ƙara mana asiri duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر الله
Qué bueno, ¿no?